sun mu kusancin minti goma sha ɗaya da bismillahir rahmanir rahim ga faɗakarwa har guda biyu ga faɗakarwa har guda biyu na farko ya faɗa a cikin littafin tafsir ta'addin waluzumun filin da ya zo bisa awon fa'ala yakan zo yana ta'adda wato yana da mafuli yakan zo kuma lazimi ya zama iyakarsa fa'ilinsa ba shi da mafuli ai labaran guda biyu suna yawa a cikinsa domin shi fa'ala yayin da ya zamo ya fi kowanne sauƙi a cikin gine-ginen nan sai zama sun ajiye shi don sufofin da suke lazimai sufofin da in ɗan adam ya zo da wani abu a ciki sai ya zama yana nan tare da shi baya sauyawa da kuma sufofin da sukan zo su tafi sukan kawo awon fa'ala ma don ya nuna rashin lafiya haka nan sukan kawo fa'ala don ya nuna launi ko da yake an san su arar da amrar da alwan asali a cikinsu su zo bisa fa'ila ko amma kuma sukan zo bisa awon fa'ala wadda muka ambace ta a fa'ila da fa'ula dilalata alaihi sukan ajiye awon fa'ala don sauran abin da suke nufin shirarwa a kansa daga ma'anoni wadda ba ta iyakantuwa don yawanta latar rabidu kasiratan baya ba kasiratan ba ne kasiratan ba ta iyakantuwa don yawanta ya ce shi ibn malik a cikin tafsir yana daga ma'anonin fa'ala rinjayar wanda yake zai tare ka ana cewa muƙabili ana cewa mufahiri wanda yake zai ma zai alfahari da kai wato zai nuna ma alfahari ai muƙabili ɗin da ba mai ɗigo ɗaya kamar ya ce ya fi ni iya rubutu sai muka yi gwajin rubutun da shi faka tabtuhu sai na rinjaye shi a wajen rubutun ya ce hakanan yana daga ma'anoninsa ya zamo ya tsaya matsayin fa'ula mai ramma dangane da mura'afi ai libasa baka ai saboda abin da ya gabata a baya cewa shi a fa'ula ba zuwa mura'afi ina misali inda fa'ala ta wadatar daga fa'ula kamar jalla ruhu matsayinsa ya girmama to anan asali za a kawo fa'ula ne amma sai aka kawo fa'ala wa azza ko azza ya buwaya ko shaha ya yi rawa to shi mai girma ne ko azizu wanda ya isa ne ko maruwaci ne dinnan guri da za a kawo fa'ula amma sai aka kawo fa'ila saboda fi'ilin mura'afi ne irin wannan daga na'atoci sufofi wanda suke lazimai haƙƙinta ne yana daga haƙƙinta a ce ta zo da awon fa'ula da ramma a shi dai ibn malik ya ce mu'anil ya iyil aini yakan zo ya wadata daga wanda yake mai yar aini shi fa'ula mai yar aini to sai a kawo fa'ala a maimakonsa ai saboda abin da ya gabata ya iyal aini cewa shi fa'ula baya zuwa miyar aini in ba fi'ili ɗaya da aka ambata ba ko shine hayu'a kamar ɗaba fahuwa ɗayyibin kaga wannan asalin haƙƙin ɗaba ya zo fa'ula tunda me in ma ka duba kishiyar ɗaba ai fa'ula ce wacce ce kishiyar ɗaba habusa habusa ake cewa fahuwa habisu ko lana fahuwa layyinu shi kuma lana me ya kishiyarsa lana ai wannan saluba saluba hun fahuwa salubun saluba shine kishiyar lana ko bana ya bayyana shi a fili yake wannan ita ma tana daga abin da haƙinta ta zo bisa awon fa'ulan mai ramma ibn malik da ya ci gaba da cewa waɗare da bina'uhu gino fa'ala yana yawa daga sunayen ainoni don samunta au ko ba da ita au amalin biha ko yin aiki da ita abinda shi ibn malik ya faɗa a tashil ya ƙare wannan nau'in yana daga abinda bai da madda ta asali kamar yadda ya gabata a filin da yake ruba'i ana narko shi ne daga sunayen aini mai harafi uku don abin da ya ambata daga manufofi shine isabatu ha au inalatu ha au amalun biha bina'ihi misalin yadda aka gino fa'ala don samun abin da aka narko fa'alan daga gare shi ya doke shi aka ko ya same shi aka shine asaba ra'asahu ya sami kansa ko jaladahu yayi masa bula ya same shi a fata asaba ainahu ya same shi a ido shine anahu azanahu ya same shi a kunne wa badanahu ko badanahu ya same shi a ciki shine a haka abin yake tafiya haka nan a zana hu ya same shi a kunne wa baɗana hu ya same shi a ciki misalin fa'ala a narko shi daga sunan abu don ba da abin ya ba shi nama lahamahu ya ba shi nama daga lahamu aka ɗauko aka tsago lahamahu ana nufin ya ba da naman washa hamahu ya ba shi kitse ya ba shi nono ya ba shi dabino ya ba shi nama ya ci da shi nama ko kitse ko tamaran dabino ko labanan nono misalin fa'ala don yin aiki da ita wannan ku dangane da ala kamar ramaha wubiyar rumi ya soke shi da mashi ramaha ya harbe shi da kibiya ya doke su da sanda haka dai abin yake zuwa ibn malik ya ce akan narko fa'ala don aikata abin da aka narko fa'alan daga gare shi ai rukwanta kamar jadara jidaran ya riki bango ya yi bango daga jidaru aka narko jadara don a nuna yin bangon wa ba'ara bi'ira ko ya haƙa rija daga bi'iru aka haiko aka narko ba'ara don a nuna yinta ya haƙa rafi ya ce ko kuma din yin aiki saboda ita ai don shirarwa bisa aiki wanda yake ya zo daga gare ta kalaba hulkalbu kare ya cije shi sabu zaki ya kama shi ya ce ko ko ruko daga gare ta kamar a sharal mala ya riki ɗaya bisa goman dukiya ko ya riki rubu'insa ko ya riki rabinsa ai a haza ushirahu ya riki ushirinsa wa rubahu da rubu'insa wa nisfahu da nisfinsa ƙala ibn malik ya ce a aljam'u wata firego tarawa ko rabawa yana daga ma'anonin fa'ala ko bayarwa ko hanawa ko hannuwa ko cutarwa ko rinjaye ko kudewa ko juyar da abu ko juyawa zuwa ga abu ko tabbata ko tafiya ko kariya ko tsiraitawa ko harbi ko gyarawa ko murya fa'ala yakan zo don duk wannan ma'anonin shi ne wanda shi mai sawaɗo juma'an ya waƙe su ko ya baitocin da shi mai sawadul juma'a ne sai da aka fara yin sako sannan aka taho ga wannan wa min ma'anihi atal sauran wa min ma'anihi atal iza'u to ya sauran suke baiti ɗari da nawa ne gaba ɗaya bai kai ɗari da ishirin ba shi sawadul juma'a ne ko ba duk babu shi ma gaba ɗaya baiti 120 shi abu babu ba su wadu da jumani lu'alu'ai masu haske a ce mutum yana yawo ba lu'alu'ai masu haske tare da shi ba ba nauyin ɗauka ba ne da shi tun da ɗari da kaɗan ne bai yawa ba to fa misalin jam'i misalin zuwansa don tarawa ya tara ko ya tara misalin zuwansa don rarrabawa ya watsi ya watsa abu ko ya raba misalin zuwansa don bayarwa kamar manaha ko nahala ya yi kyauta walman misalin zuwansa don hanawa ya tsare ko ya hana misalin zuwansa don hannuwa ƙiwa a baya ƙi ya zauta misalin zuwansa don cutarwa ya harbe shi ya sare shi tsara walgalabati misalin zuwansa don rinjaye ya rinjaye shi ko ya mallaka daf'i misalin zuwansa don tunkuɗewa da ra'a ya tunkuɗe shi wadda fa'a ko ya ije shi misalin zuwansa don juyar da wani abu zuwa ga wani abu ya cire shi wa harafahu ya karkatar da shi in a harafahu ne ko hazzahu ya samu ko hazzahu to ya rauro da shi shi ma dai ta hawili ne misalin zuwansa don juyawa ga wani abu ya tafi warahala ko ya maraita wal istiqra misalin zuwansa don tabbata sakana ya zauna ko sawa ya zauna misalin zuwansa don tafiya ya yi sauri ko daraja ya yi rarrafe kamar rarrafe misalin zuwan fa'ala don nuna sutura da ta mai ‘ya'ya biyu fauku daga sama hajabahu ya tsare shi ya kare shi ko ya ɓoye shi haba'ahu ya ɓoye shi wata jarir misalin zuwansa don tsiraitawa ya feɗe shi ya ɓare ɓawansa misalin zuwan fa'ala don harbe ya jefe shi ya harbe shi da tsakuwa misalin zuwansa don gyara ya yi wato kaɗi kaɗi wanda mata suke yi kaɗi na auduga wanda ake ko wanda yanzu mutanen birni ba san shi ba ko ai an daina kaɗi yanzu a gare ko ko a ƙauyen ma sai ɗaiɗai tun da ita kanta audugar babu ita ko yanzu da yawa mutumin cikin kano bai san ma ya siffar audugar take ba in ba ya gani a waya ba ko to na mala abu baya so ka auduga ko to ko na saja ya yi saƙa to duk wannan fa'ala ta zo lil islahi saboda yin kaɗi gyara ne ai sai an kaɗa auduga take komawa zare ko ta koma abawa misalin zuwan fa'ala don murya ya yi kuka ya kece da kuka wannan wani ɓangare ne daga ma'anonin fa'ala mai fata salisu shine gini na uku daga gina-ginan fi'ili mai harafi uku tambihu faɗakarwa ta biyu akan samu inda fa'ala mai fata da wato da kuma fa'ila da fa'ula yake zamowa sun yi tarayya sai fi'ili guda ɗaya zamo marinsa ana iya faɗa da fuska uku kuma duk ma'anar ɗaya kamar tsara da ƙiba ana cewa na ƙaba ko na ƙiba ko na ƙuba ya zamo mai kula da su kamar mai unguwarsu na ƙibo kamar mai unguwa to ana faɗa fi'ilin da fuska uku ko dai a ce na ƙaba ko na ƙuba ko na ƙiba wanda wannan tare da wasu su ake kira musallar satu zaharu ma fi'ilai guda wanda suke zuwa da fuska uku wanda in an haɗa su gaba ɗaya sun kai guda talatin yadda shi shehu ɗahiru fairun ma ya waƙe su a dorarun lawami uku ko rafasa ko rafusa ko rafisa ya yi alfasha a maganarsa wa'a ko anida ko anada ko anuda ya kauce daga hanya ko amira ko amura sara amira ya zama sarki ko hasiran labanu ko hasara ko hasura sahuna nono ya daskare ya zama mai kauri wa asura wa asira mai tafiya ya yi tuntube kaba isarin masdarin kaba ya yi tuntube kaba ya kabu ko amiral malu ko amara ko amara sara amira ya zama rayayye wato ya zama mai rayuwa hakan ce kazarar she'u ko kazira ko kazura tsara kaziran abu ya zamo kazanta abu ya zamo kazanta to a nan kwa amma kazira hu amma kazira hu to fala ya tafi ramu shi yana zuwa ne da fuska biyu ana ce kazira hu ya yi kyamarsa ko kazara hu ya kyamince shi amma ba cewa kazura tunda shi muta'addi ne an faɗa muta'addi baya zuwa fa'ula fa'ula ba ta zuwa tana da maf'uli qazirahu ya kyamace shi a wato ya ga abin kamar kazanta ko qazarahu wa kadira ana cewa kadira ko kadara ko kadura ya zamo gurbatacce mararar labanu ko marira ko marura hamura nono ya yi tsani wajen ko na rura ko na rira na ratan na'ima fuska ta yi ni'ima wa anisa bihi ko anusa ko anasa alifahu ya saba da shi bihi zuciyarsa ta samu nutsuwa da shi haka nan hamusa ko hamisa ko hamasa baɗinuhu cikinsa ya ɗan kware ramira ya ɗan kware ko kanida ko kanuda a yi sa ya fidda rai ya tausasa masa ko rafaka ko rafika ya yi mu'amala yi masa mu'amala da tausasawa ko safula ko safala ko safila ya kaskanta ko kamala ko kamila ko kamula ya zamo cikakke ko akamatil mar'atu mace ta zamo bakarara ko aqimat ko aqamat lam tahabul ta kasa samun ciki ba ta ciki ba amsilatun min zalika da sannu za a kawo misalai daga irin wannan a babul halki in cikawa ga wannan to ta yasiru bihal musallasu salasina da musallasin zai kai talatin da haka wanda su ne shi shehu ɗaya rufai rumma ya haɗa ya waƙe su a fasali ɗaya to ta timmato to ga wata cikawa a wato lamasa innama innama kanal gyara ne innama kanal fi'ilul ruba'iyu bina'an wahida ko innama kanal fi'ilul ruba'i bina'un wahidu dahil gini ɗaya ya kasance ga fi'ilin ruba'i innama lamɗin za a mayar nuni nun guda sai kuma a ƙara alif mai alhamza ko inna ma kana alfilin ruba'i bina'un wahidu filin ruba'i yana da gini ɗaya ne wanda shine awon fa'alala fatahati domin sun lizumta wa kansu cewa su kawo shi da fataha don neman ya zamo ya yi sauƙi wajen faɗa sai dai da ya zamo a tsarin maganar larabawa ba sa zuwa da wasali hudu mutawaliyattan a jere fi kalimatin a kalma daya minu sai sai wa harafi ɗaya daga cikin sukuni shine annabiyin shine fa'alala wa hasu saniyahu sun keɓanci nabiyin da sukunin domin shi na farko baya zuwa sai da wasali ƙarshen fi'ili mari kuwa ana gina shi bisa fata shi yasa kenan kaga sukunin ba za a yi shiga harafi na farko ba ba za a yi shiga harafi na ƙarshe ba ya rage na biyu da na uku ya zamo ya fi kamata shi na biyu daga da a masa sukunin fiye da na uku domin shi na hudu an kan masa sukuni yayin da ta fa'ili ta sadu da shi au nunihi bil fi'li ko nunin fi'ili nunin fa'ili ta sadu da fi'ili yanzu misali kamar da harajtu ko da harajna ko anniswatu da harajna lahajara kaga duk na na hudin ya zo da sukuni to yanzu da na uku ma da sukuni a sai bai zuwa masu sukuni biyu sun hadu wanda ku haka baya zuwa a zancen larabci shi yasa kai tsaye sai aka dau na biyu shine kada harasto kamar da harasto in ya in ku haka zo sai ya zama an masu sukuni biyu sun hadu shi fi'il sulasi yana da gine-gine uku luju bi fati awwali domin dole farkon sa ya zo da fata a haka ma ƙarshen ya zo da fata yanda aka faɗa a baya ainihinsa ita ta rage ba za ta yi bako ta zamo sakina yaltaƙiya sakina don kada masu kuni biyu su haɗu inda tisali ta ilfa'ili aununihi yayin da yake tar fa'ili ta sadu da fi'ilin ko nunin fa'ilin ko kamar rarrabtu ko rarrabna fasarar sai zamo ita ainin harafi na tsakiya ta yi a mata wasali da ɗaya daga wasalin nan uku a yi a mata fata kamar rarraba ko nasara ko a mata kisra kamar shariba ko fariha ko a mata ramma kamar habusa ko ɗahura da wasalin nan guda uku bina ulfi'ili dahir da ya ginin fi'ili bai dagu ba daga haruffa uku domin asali a duk wata kalma ala salasata harufin ta zo bisa harufa uku na farko akwai harafin da za a fara da shi da kuma harafin da za a yi wakafi a kansa in a halin wakafi ne yanzu misali kamar raraba kaga za ka wakafi za ka ce rarab rarab sai a wakafin a kan bar ko katala za a ce katal da akwai harafi kuma da zai zama wasuɗa tsakaninsu domin dole ne wanda za a fara da shi ya zama yana da wasali wanda za a yi wakafi a kansa ya zama saki ne to shi yasa sai aka zama haruffa uku wa inda malam ya tilfi irin mujarradu su dasiya dahi da ya fi ili wanda yake mujarradi bai zo da harafi shida ba Allah yuta wahama don kada a zace nan gyara ne wa illa ma lamiyati ba lam yakun yati bane lamiyatil ba ya kun din yati din kuma baya wa inna ma lamiyatil fi'lul mujarrad sudasiyya lamiyatil fi'lul mujarrad sudasiyya li Allah ya tawahama annahu kalmatan na ka dauka kalma biyu ce wala huma sai bai zo mai harafi biyar ba domin tarfa'ile ta kan sadu da shi ko nununsa faya tsira kaljus imin ya koma kamar juz'i ne daga gare shi yusa kana lahu ahirul fi'ili wannan ne yasa idan tarfa'ilin ko nunun fa'ilin ya sadu da fi'ili sai ya zama fi'ilin an gina shi bisa sukuni kamar rarrabtu ko rarrabna suna wanda yake mujarradi ya zo da harafi uku ko da harafi hudu ko da harafi biyar kuma saboda shi suna lamirin nan da aka ambata baya saduwa da shi bai zo da harafi shida ba saboda abin da muka faɗa a baya na cewa sai a ɗauka ko kalma biyu ce sannan yayin da ginin fi'ilin ruba'i ya zamo yana da nauyi idan aka kwatanta shi da sulasi mawadduhu aqalla shi yasa maddodinsa suka zamo kaɗan fi'li ruba'i wanda yazo a qur'ani ya kai guda nawa ruba'i mujarradi da yazo a qur'ani ya kai guda nawa su ai masu tafsiri ba masu tafsiri ko a daurawa ko katsinawa nan an faɗi daura dole a faɗi katsina din na jiha ba masu da wuziri a katsinawa ko a daurawa ruba'i da ya zo a ƙur'ani ya kai guda daga da irin suwa izal ƙoboro bu'usirat ga irin su fadam dama alaihim rabbuhum ko ga su waswasa ko waswasa wanda shi ba sahihi bane ma mu'talli ne ko to wasulasiyul sulasi wanda yake mai ramma ya fi nauyi fiye da mai kasara shi ya sa maddodinsa suka fi karanci fiye da makasuri a nan littafin makasuri guda nawa aka ambata mun wuce shi ko kuma da an faɗe su da ɗaiɗai da ɗaiɗai kuma aka faɗi ga fa'ila lazima ga fa'ila muta'addiya ga fa'ila ta launi ya haɗa gaba ɗaya ya ce to gashi ya samo kaza ya samo kaza a nan ya samo a kaza a nan ai ana bin sa ne don a haddace ko guda nawa ya ambata to ko sauri ake ne a karatun shi yasa haddar ba ta zama ai wannan za a duba muruwissa ne mai kosar da mai kishirwa ko muruwissa ne mai kasara ya fi nauyi fiye da mafituhi mai fata sai zama maddodinsa ba su kai na mafituhin ba fa'ala ta fi yawa daga fa'ala a yawa sai fa'ila daga fa'ila a yawa sai fa'ula kaga ita fa'ula daman kamar guda ɗari ya kawo a ita fa'ula kamar ɗari ya kawo to amma fa'ila fa ta kai guda nawa ya raba akwai wadda take lazima akwai wadda take muta'addiya ko haka ne ita lazimar ya kawo kamar guda nawa wadda take muta'addiyar kuma ya kawo kamar guda nawa ya kawo muta'addiya kamar arba'in lazima ko kamar ɗari da saba'in sannan kuma ya kawo na launi ko sannan ya kawo na launi wancan da ya kawo lazimar yake cewa fahazihi nahu mi'atin wa sab'ina misalan kulluha ala fa'ila bil kasri lazima sannan da ya kawo wadda take wata addiya ya ce fahazihi na hau arba'ina misala sannan ya kawo na launi daban-daban ya ce fahazihi ara na hau hamsina misala ko na aibin jiki kai na aibin jiki ya ce fahazihi na hau hamsina misala sannan ya kawo na launi ya ce fahazihi na hau salasina misala sannan ya kawo na kibarin aura'i yake shi bai kawo da yawa ba bai fi goma ba to alhamdulillah sai a tashi nan ina za a tashi kenan summa summa lamma an hanna zumu sai a tashi nan ko yanda aka sani an faɗa cewa za a je karatun sai bayan maulidi insha Allah ta'ala mun gama dai bayani akan su fi'ilan da ruba'in da sulasin kowanne an yi bayani a kansa ko an faɗi fa'ila fa'ula fa'ala to alhamdulillah amma dai marwisali za a ɗauko a ringa hada cewa koya za a yi wane ne da ake marwisali na? sharif ne a sharif ya daɗe duk da ka ɗauke shi eh mala amini ne ko? mala amini ne malladan ko rijiya hudu ina ce unguwarsu malladan ce ba rijiya hudu ba malabban ina malladan take da dukurawa ya? mazaɓa ɗaya ce Allah ya taimaka Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa masu littafin Allah saka musu da alheri malamanmu Allah saka musu da alheri Allah ya mana duk abin da ke damu da hanyoyi na alheri Allah ya tsare mana duk wanda wata bukata take damu ya duk wanda Allah duk wanda wani abu ke damu sa Allah ya yi mana bukata ta alheri Allah ya biya mana Allah ya mana jagora Allah ya ta fata daya salatul fatiha uku